من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يوشد وتا ربيع الأول shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da tara ga watan tara shekara 2024 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba muna cikin kabira ta 26 kabirar da malam yake tattaunawa game da laifi na zalunci mun tsaya ne a daidai wasu baituka guda biyu na abul atahiya da malam ya kawo mana أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم وأنا سوني بيتك عندما كداك تأكنس إن شاء الله تعالى ذاكم مؤورا لك عندما كزها ما ليتي وعن أبي أمامة قال an karɓo daga abi umama allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ɗaya daga cikin sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji uzzalimu yawmal qiyamati hatta idza kana ala jisri jahannam azzalimi wanda ya zalunci ‘yan uwansa mutane a duniya zai zo ranar tashin alkiyama har sai ya kasance a kan gada ta wutar jahannama kamar yadda muka yi bayani kan jahannama gada ce wacce ake shimfiɗawa wanda kuma kowa sai ya bi ta kanta to sai azzalimi ya kasance akan wannan gada da take tsakiyar jahannama laqiyahul mazlumu kawai sai wanda aka zalunta ya haɗu da shi ga ɓarawo ga mai kaya ga azzalimi ga wanda aka zalunta wa arrafahu ma zalamahu bihi shi wanda aka zalunta ya yi wa wanda ya zalunce shi bayani duk abin da ya zalunce shi duk ya gaya masa kai kai min kaza kai kai min kaza duk abin da ya yi san ya yi masa sai ya lissafa masa shine arrafahu ya bashi labari ya sanar da shi duk irin zaluncin da ya masa فما يبرح الذين ظلموا بالذين ظلموا حتى ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات ya ce waɗanda aka zalunta ba za su gushe ba tare da wanda suka zalunce su ɗin hatta yanzu ma bi aidihim min alhasanat har sai sun karɓi sai sun kwace duk abin da yake wajen wanda suka zalunce su daga kyawawan ayyukansu ana shi wanda ya zaluncin wanda aka zalunta ɗin zai rinka karɓa kai min kaza sai a ɗauko hasana ɗin su iri kaza sai a bashi kai min kaza ko haka za su ta yi yana faɗa ana bashi yana faɗa ana bashi fa in lam yajidu lahum hasanat har ya kasance yanzu kuma ba su da kyawawan ayyuka kyawawan ayyukan sun riga sun ƙare humilu alaihim min sayyi'atihim mithla ma zalamu ma zalamuhum sai kuma a rinka ɗaukar munanan ayyukan waɗanda suka zalunta kwatankwacin zaluncin da suke musu kuma ana ƙarɗura musu a kansu shi azzalimi kenan a ɗauki munanan ayyukan wanda ya zalunta ana ɗora masa a ɗauki na ɗauka a ɗora a ɗauka a ɗora gwargwadon irin zaluncin da ya yi ya ce hatta ya ridu ila darkil asfali minan nar har sai sun gangara zuwa a can ƙasan wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki kiyaye wannan asar na imamu na imam na abu umama mala yace imamu tabarani ya fitar da shi malam baihaqi a cikin majma'u zawaid shi ma ya fitar da shi yace mazajensa mazaje ne waɗanda ake aminta da hadisinsu idan sun kawo malam ya matakan hukunci da yawa hadisin take da hukuncin hasan ya kai matsayin hasan wani abdullahi bin unaisin kala wani hadisi shi ma karɓo shi daga sahabi abdullahi dan unais allah ya ƙara masa yarda ya ce sami ito rasulallah sallahu alaihi wasallama ya ƙulu na ji manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa yuhsharul ibadu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman wannan hadisi yana da asbabul urud shi abdullahi bin unais Allah ƙara masa yarda ɗaya ne daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam jabir dan abdullahi al-ansari Allah ƙara masa yarda ya ji labarin wani hadisi aka ce manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa amma sahabin da ya ji maganar daga manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ɗaya ne rage shi ne Abdullahi dan Unais kuma yana Sham yanzu shi kuma yana garin Madina Jabir ya ce sai na sai abar hawa na sai raƙumi kawai dan ya je ji hadisi guda ɗaya ya sai raƙumi ya ɗauki guziri ya tafi sham tafiyar shekara tafiyar wata guda ya ce safartu shaharar na yi tattaki ne tafiya sai da ne wata ɗaya ina tafiya don na je na ji wancan hadisi ya ce na isa garin sham na nemi gidan abdullahi bin unais aka yi kwatance na je da na je na samu mai jiran kofa na ce masa ka je ka ce jabir ɗan abdullahi ne yake neman sa mai jiran kofa ya shiga yana shiga ya ce ga wanda yake neman ka jabir ɗan abdullahi al'ansari abdullahi bin unais haka ya fito yana jan kwarjallensa ma'ana bai iya tsaya ya gama ɗaura kwarjallensa ba saboda girman wanda yake neman sa shine jabiru amma ku duba saboda jin hadisi na manzon Allah guda ɗaya sallallahu alaihi wasallam ya sai sabon raƙumi ko rawa ya tafiyar wata guda hadisi ɗaya nan kawai tafi ji ya ce abin da ya kawo daga garin madina na ji labarin wani hadisi daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake bayanin fitina da yake bayanin kaza an ce kai kaɗai ne ka ji shi daga annabi a yanzu wanda ya rage shine nazo in tabbatar haka ne yace kwarai da gaske haka ne mu samu je mu zauna sannan suka zauna ya gaya masa hadisin guda ɗaya kuma ya tashi ya tawo ke na karatu ya ƙare hadisi guda ɗaya ya tattake ya tafi sha mai jeji Allah ya ƙara musu yarda to shi ne labarin da ya ba jabirin abdullahi ansari shi ne wannan hadisin shi ne ce yi sharul ibadu yau malkiyama ya ce na ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa za a tashi bayi ranar tashin alkiyama idan aka yi busar ƙaho na biyu kenan allah maɗaukakin sarki zai umarci mala'ika ya busa ƙaho na biyu kowa zai tashi daga kabarinsa wanda yake cikin kabari zai fito wanda ma ba a cikin kabari ya mutu ba zai tashi dai wanda ya mutu a cikin ruwa da wanda ya mutu a ina ne kowa Allah maɗaukakin sarki zai tashe shi to za a tashi ne hufatan kowa kafasa ba takalmi ma'ana babu wani wanda zai tashi da takalmi mai arha ko mai tsada kowa kafasa haka zai tashi da talaka da mai kuɗi da sarki da wanda ake da ake wanda ake sarauta sannan uratan tsirara kowa haka zai tashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi mai ce ghurlan ay ghairu makhtunin ma'ana hatta kaciya da aka yi wa mutum ta kuma yadda take yadda yadda mutum ya zo duniya ba kaciya to haka Allah madaukakin sarki zai tashe shi daga kabarin ranar tashin alkiyama a wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta kama bada'akum ta'uduna kamar yadda aka fare ku kuka zo duniya to ta'udu na haka za ku kuma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba takalma ba kaya ba kace haka kowa zai tashi gaban Allah maɗaukakin sarki buhman ba komai a tattara su laisa ma'ahum shay'un shine buhman laisa ma'ahum shay'un ba komai tattare da mutane wannan yan uwa kowa da kowa zai haka zai tashi a wata ruwayar tana na isha Allah ƙara mata yarda ta ce da annabi ya faɗi wannan maganar sai na ce ya rasulallah mutane maza da mata arrijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata kowa yana kallon kowa a haka annabi ya ce al'amarin ya fi ƙarfin haka ya aisha ina kake da wani ƙarfin hali ina kake da ƙarfin zuciyar da zaka tsaka kana kallon wake kusa da ka ma san wake kusa da kai ma mutum ne ko dabba dutse ne ma ko gini a kusa da kai ka ma sani ne nafsi nafsi shine abin da mutane suke a lokacin kowa ta kansa yake ba wanda ma ya san me ake ciki fayunadihim munadin bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai me yayi kuwa me shela yayi shela yayi kira bi sautin da wani sauti yasma'uhu man ba'uda wanda duk yake nisa zai ji sautin abinda wannan mai kiran ya faɗa duk nisan mutum idan ya magana sautin zai dara a kunnensa kamar gashe gashe ne kamar yadda kuma wanda yake kusa shi ma haka zai ji wannan sautin Allah madaukakin sarki zai sa a yi shela kowa zai ji abin da za a faɗa a lokacin Allah subhanahu wata'ala zai ce anal malikud dayyan ni ne almalik mamallakin komai da kowa addayyan kuma mai yin hisabi mai yin sakamako tsakanin bayi shine addayyan daga nan aka samu maliki yawmiddin mamallaki ranar da ake hisabi ranar da ake sakamako Allah madaukakin sarki zai zai faɗa haka la yanbaghi li ahadin baya kamata bai dace ga wani ba min ahlil jannati daga cikin wanda duk zai shiga aljanna ay yadkhul aljannata ya shiga aljanna aw ahadin hakanan bai dace ga wani ba min ahlin nari daga cikin yan wuta ay yadkhulan nara da ya shiga wuta wa indahu mazlamatun li ahdi ya kasance akwai zaluncin da yawa wani akan sa abinda Allah subhanahu wataala zai yi shela ya ga kowa da kowa kenan ba za ta yi ba yau ranar ba za ta yi ba wani ya shiga aljanna akwai haƙƙin wani akan sa ba za ta yi ba ba za ta yi ba wani ya shiga wuta akwai haƙƙin wani akan sa ma'ana ko mutum dan wuta ne fa sai an fito da shi fa an tsaye da shi an karɓi haƙƙi mai haƙƙi an ba mai shi sannan ya tafi wutarsa ba to ya kuma ɗan aljanna wuta zai je amma wallahi sai an ɗauka wani zai ce to ya za a yi abu ne mai sauƙi shi wancan wanda ɗan wuta ya zalunta zai tafi wuta ba shi da ladan komai ai shi yana da laifi ko to laifin za a ringa ɗauka na wanda aka zalunta ɗin ana ƙara wa ɗan wutan liyahamilu auzarahum kamilatan yawmil qiyamah don su ƙara ɗaukar zunubansu cikakke su ɗauki zunubinsu cikakken ɗauka haka Allah maɗaukakin sarki zai faɗa babu wani wanda zai shiga aljanna wallahi da cutar wani a kansa sai an tsaya an yi kisasi dole ne kowa sai an fitar haka za Allah maɗaukakin sarki za a yi ta yi ana ba kowa haƙƙin ana ba kowa haƙƙinsa duk wannan hisabin da Allah subhanahu wata'ala zai yi gaba ɗaya na mutanen duniya gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe 'yan uwa abu ne fa da za a yi shi a cikin yini ɗaya ko rabin rana kamar yadda hadisi ya tabbata ba abu ne da ake bayanin za a yi sati biyu wata biyu shekara a'a rana ɗaya ko rabin rana haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ne tashin kiyama wannan hisabin duk daga an ce za a yi duk abin da mutum ya tara sai an masa ƙididdigarsa ɗaya bayan ɗaya daga mutum na farko da ya zo duniya zuwa mutum na ƙarshe da ya bar duniya duka kuma duk da haka bai kai yini ɗaya ba haka Allah maɗaukakin sarki zai yi ya gama subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai ce hatta a qussahu har sai na masa kisasi na fitar masa da haƙƙinsa babu wanda zai shiga aljanna da haƙƙin wani ko ya shiga wuta da haƙƙin wani har sai na masa kisasi na fitar masa da haƙƙinsa na bashi hatta latma fama fawqaha kai hatta mari shine al-latmatu mutum ya mari mutum ya sa hannayensa aka yi daki mutum da shi su ake cewa allatma fata irin wannan mari da zaka maru wanda zalunci ko ka dake shi da zalunci haka kawai babu wani haƙi hatta wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya tseda bawa an yi kisasi ranar tashin alkiyama ko da an kaddara mutum zai shiga aljanna aikin alkhairinsa yarin da aikinsa na sharri akwai irin wannan zaluncin a tattare da shi ba ba zai shiga aljanna da wannan zaluncin ba wancan wanda aka aka daka ko aka abin sai fa an kira ya rama sai ya rama in ya rama shikenan ka ya wuce ya wuce shikenan sai na sai a tafi aljanna amma wallahi ba zai shiga ba za ka shiga aljanna da hakkin wani ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu Allah madaukakin sarki ya ba mu mafita wala yuzlimu rabbuka ahadan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wala yuzlimu rabbuka ahadan Allah madaukakin sarki ba zai zalunci kowa ba duk wani abu da wani zai ji cewa akwai kaikayi a cikin zuciyarsa ran tashin alƙiyama Allah sai ya tafiyar da shi sai kowa ya gamsu kowa ya gamsu an ba shi haƙƙinsa an mata adalci sannan ƴan wuta su tafi ƴan wuta ƴan aljanna su tafi aljanna qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah kaifa haka ta yaya za a yi hakan ta kasance wa inna ma na ati hufatan uratan bayan kuma za mu zo filin tashin alkiyama ne hufatan babu takalma a kafan mu uratan tsirara babu komai a jikinmu ta yaya za a yi mu samu abin da za mu biya kuma ya rasulullah ka ce kowa sai ya biya wanda ya zalunta da me za mu samu mu biya kala sai annabi tsira da aminci tsara sabbata a garshe ce bil hasanati was sayiat shine da kyawawan ayyuka da kuma munanan ayyuka kyawawan ayyuka idan kana da su idan mutum yana da su sai a ɗiba a ba wanda ya zalunta muna nan ayyuka idan kyawawan ayyukansa sun ƙare sai a ɗauki na wanda ya zalunta sai a ba shi shikenan waɗannan su ne abubuwan da ake musanye da su a ranar tashin alkiyama jaza'an da su za a yi sakamako wala yadhlimu rabbuka ahadan annabi ya ƙara mai ta Allah fa ba zai zalunci kowa ba babu wanda za a zalunta wannan hadisi yan uwa imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin adabul mufarad mala albani ya inganta shi a cikin sahihu al-adab al-mufarad nasa waja an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qal malati haka yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man daraba sautan zulman wanda duk yayi duka da madoki bulala ko abin da yake zama a matsayin bulala mutum ya daki wani da shi zulman da zalunci ba dukan da ya kamata ba duka na zalunci iqtassa minhu yawm alqiyama sai an yi masa kisasi ranar tashin alqiyama amma ana sai an rama masa shine bayanin da ne muku da nace ko da fa mutum dan aljanna ne sai an kawo wanda ya zalunta in dukan sai ya dake shi amma rin sai ya rama sannan ya tafi aljanna saboda duk wani gilli da hikidi da ruko a cikin zuciya ba a so ka ta shiga da shi aljanna shi sa sai an yi kisasi eh dan aljanna ne kai shi ma dan aljanna ne amma kuma ya maka wani abu a duniya ya dungure maka kai kana jin haushi ya mare ka yayi kaza yayi kaza to sai a zo da ku a tsaye da ku kamin a shiga aljanna sai a ce kai me kai masa ni da ya ya mare ni kuma gaskiya ban yafe ba an ta tal babu yafiya yan uwa wallahi ba yafiya duk yadda kake da mutum ba zai yafe maka ba ko baban mutum ne a ranar wallahi ɗansa ba zai yafe masa ba za mu zo mu ji insha Allah ta'ala sai a ce marin kai tora ma sai mutum ya mare shi dungure ma kai masa kai ma ture kai kai ma ture shi duk sai an yi wannan an gama shikenan shikenan ba wani abu shikenan sai Allah madaukakin sarki ce to a tafi aljanna shine wanda za'ana ma fi sudurihim min ghilli Allah ta za mu cire duk wani gilli da kulli da ke cikin zukatan mutane ba a shiga aljanna da kulli a duniya ne ake kulli amma a lahira fa a'a eh haka za su zamto ƴan uwan juna a cikin aljanna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya dauki mutum koda da bulalace da zalunci sai an yi kisasi ranar tashin alkiyama wannan hadisi malam tabarani ya rawaito shi a cikin mu'jam awsat nasa imam al-bukhari ma ya fitar da shi a cikin adab al-mufrad nasa mala albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha nasa da kuma sahih adab al-mufrad nasa hadisi ne ingantacce wa mimma dhukira mala yace daga cikin abin da ake ambata na labarai da kissoshi da akan bayar na al'ummomi da suka wuce aya yace anna kisra ittakhadha mu'addiban kisra shine shugaban farisa farisa ita ce daula a lokacin a lokacin babu irinta daula mafi girma a lokacin gaba ɗaya babu irinta daula ce da ta kunshi kasashe da dama a yanzu irin su iran iraq sham da sauransu duk ta mamaye su ita take rulin ɗinsu a lokacin gaba ɗaya babbar daula ce su maguzawa ne wuta suke bautatawa mutanen rum kuma su a lokacin kiristoci ne to su ne suke competition tsakaninsu amma dai a lokacin farisa su ne sama da mai rum to shi kisra shine shugaban sunan sarautar shi farisa din to shi wannan kisra din ittakhadha mu'addiban liwaladihi wa 'allimuhu wa yu'addibuhu ya ya riki wani malami irin nasu can wanda zai rinka ladabtar da ɗansa zai rinka koya masa ladabai na mulki ma'ana wannan al'ada ce ta sarakuna a baya idan sarki yana da ɗa namiji to akan samar masa wani na musamman wanda zai tsaya a kansa ya rinka kula da shi yana koya masa yadda ake harkokin mulki da yadda ake tafi da mutane da yadda ake kaiwa da komowa don kada ya samu mulki bai iya ba wannan suna yi to kisra ma sai ya samu wanda zai rinka koya wa ɗansa irin waɗannan ladabai na mulki hatta idza balagal waladul ghaya sai da wannan ɗa na kisra ya kai matuƙa fil fadli wal adab wajen falala da ladabi ya koyi duk abin da ake so ya koya ya zama mutum mutum nitsatse kabili yadda suke bukata a can wancan lokacin sannan duk ladabin da ake bukata ya koya ya koya ihdarahu almu'addib wata rana malami kawai sai sa aka kirawo shi ya girma a lokacin da girman sa kuma duk abin da ake bukata ya koya ya koya sai malamin kawai sa aka kirawo shi yawman wata rana wa darabahu darban shadidan kawai malami ya rufe shi duka ba abin da ya masa ya rufe wannan sarkin da ake sare zai zama sarki nan gaba dan sarkin da ake sare zai zama sarki nan gaba kawai ya rufe shi da duka ya dukansa duka mai tsanani min ghairi jurmin ba tare da yayi kowane irin laifi ba wala sabab babu kuma wani sababi da aka ce gashi shi ya jawo duka tun da bai dake shi ba sai yanzu faha qadal waladu ala al muallim wannan yaro tun daga lokacin da malami ya masa wannan dukan sai ya kudura abin a cikin zuciyarsa sai lokaci zai zo zan rama ne yanzu shi malam ne nan gaba na zama sarki kuma sai maga yadda za a yi zuwa da ka sai kudiri abin a cikin zuciyarsa ila an kabura wa mata abuhu har zuwa lokacin da babansa ya girma shi yaron ya girma shi kuma babansa ya mutu yanzu shi ya girma babansa ya mutu waye sarki kenan shi ne fata wallal mulka ba'adahu saboda aka sai jibinci mulki bayan babansa ma'ana sai aka yi masa mubaya aka yi masa cappa ya zama sarki to yana zama sarki ɗaya daga cikin abin da ya fara shine fasta hadaral muallima sai ce aje a nemo malamin nan ramuwa gayya kenan zai yi ko sai aje a nemo malam malam shi mai jikinsa zai gaba sai aka je aka nemo malam wa qala lahu malam ya zo ya durƙusa a gaban sarki ya gaisuwa sarki ya ce da shi ma hamalaka ala an darabta ni yau kaza wa kaza min ghairi jurmin me yasa ka da ke ni rana kaza da kaza ya tana masa ranar babu abin da ne maka babu wani laifi wala sababin babu wani sababi haka kawai karfe ni da duka me ne maka faqala al muallimu sai wannan malami yace a'lamu ayyuhal malik yace ya kai sarki ai na riga na san cewa إنك لما بلغت الغاية في الفضل والعدب علمت أنك تنال الملك بعد أبيك yace na san duk lokacin da ka isa ka kai matuƙa wajen girma da falala na san ka koyi ladabin da dinda koya maka to na san babu wanda zai zama sarki bayan babanka sai kai fa aradtu an udhiqaka alamu darbi wa alamu zulmi sai na so in dandana maka radadin zalunci da radadin duka hatta la tadlima ahadan dan kai kada ka zalunci wani dan uwan fahimci wannan da kyau ma'ana wai dukan da ya masa wani karatu yake koya masa karatu ya koya masa dan kada ya girma ya zo ya zalunci wani yanzu tun da shi an zalunce shi an dake shi haka kawai ka nuna masa wannan abin ga ga abin da yasa aka yi masa shi babu kyau kada ya girma ya wani shi faqala sai wannan sarki ce da wannan malami nasa jazakallahu khairan to Allah ya saka maka da alkhairi thumma amara lahu bi ja'izatin wa sarafahu sannan sai umarni aka kawo kyauta ta girma aka ba malamin sa yace to malam je ka shikenan Allah ya ba mu alheri malami dai bai bai da kuma a lokacin malami cewa min zulmi daga cikin zalunci akhdhu malil yatimi shine cin dukiyar maraya wannan na ɗaya daga cikin zalunci mafi girma wanda mun gabatar da shi a baya ko gaba ce guda da malam ya mata fasali kuma ya tattauna akan a cin dukiyar maraya ba tare da haƙi ba wata ƙaddama hadithu mu'az bin jabal hina qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alai ce hadisin mu'az dan jabal ya riga ya gabata lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce da shi wattaqi da'watal mazlumi ya mu'az ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun domin addu'ar wanda aka zalunta babu hijabi babu shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala kai tsaye ke kallanta ya karɓe ta kuma yayi alƙawarin taimakonta ita addu'ar wa fi riwayatin anna du'a al-mazlumi wata ruwayar tace hakika addu'ar wanda aka zalunta yurfa'u fawqa al-ghamami ana daga ta a saman girgije annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce tana tafiya a sama ka annahu ghayayatu kai ka ce girgije ce haka take tafiya a cikin sama ba ta yin birki ko ina sai gaban Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala zai ce wa yaqulu rabbi tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wata'ala zai ce da wannan addu'ar wa izzati wa jalali la'ansuran naki walau ba da hini. Ina rantsuwa da girma na da buwayata lallai sai na taimake ki ke addu'ar wanda aka zalunta ko da bayan wani lokaci ne. Ko da bayan wani lokaci ne a wajen Allah ba shi ne ko da bayan lokaci a wajen ka da wajena ba. Don kai idan aka ce ko da bayan wani lokaci ne sai ka ɗauka aigo ba ake nufi ko jibi. ko bayan wata ɗaya ko bayan wata biyu a'a Allah maɗaukakin sarki bayan wani lokaci a wajensa bayan shekara ɗari ma bayan lokaci ne a wajen Allah ba haka bane to shi sa sai a zalimi zalunci kaga kuma mutu lami lafiya abinda nake nufi lami lafiya babu wani abu na bala'i da ya same shi a duniya wannan shekaru ne ya ci bilis kenan wallahi bai ci bilis ba ko kaɗan bai ci bilis ba wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jaddada shi yana nan lallai sai Allah ya kama shi sai Allah ya damƙe shi dole ne wannan hadisi yan uwa mun gabatar da shi a baya hadisi ne ingantacce wa anshadu shi'ran malai ce sun yi waka suka ce malai kawo su baitocin waka wannan waka ce ta Muhammadul Warraq Muhammadul Warraq shi waɗannan baitoci yana bayani game da hadarin zalunci hatsarin da zalunci yake da shi a cikin al'umma da kuma rayuwar mai yinsa ya ce tawakkidu al-mazlumi in da'ahu tawakkidu al-mazlumi inna du'a'ahu la yurfa'u fawqa as-suhbi thumma yujabu tawakkidu man laysa bayna du'a'ihi wa bayna ilahi al-alamin hijabu ولا تحسبن الله مطرحا له ولا أنه يخفى عليه خطاب فقد صح أن الله قال وعزتي لأنصر المظلوم وهو مثاب فمن لم يصدق ذا الحديث فإنه جهول وإلا أقله فمصاب yake cewa tawakki ta kiyayi ka guji du'al ya ya an shafe alhamza du'a al-mazlum ya kamata ya kasance ko sai ce du'a saboda waka barura shi'iriya sai ce du'al mazlumi addu'ar wanda aka zalunta ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta sai ce inna du'a'ahu haqiqa addu'ar shi wanda aka zalunta la yurfa'u la yurfa'u faqas suhubi ana daga ta a saman girgije a saman hadari ثم يجاب سنكما أمس الدعاء توقي دعاء من ليس بين دعائه يتيك كياي الدعاء واندا باب سكان الدعاء سا وبين إله العالمين حجاب da tsakanin ubangijin halittu babu hijabi tsakaninsu yace ka kiyaye wannan addu'ar wala tahsabanna Allah yace kada ka taba tsammanin Allah madaukakin sarki fa mutrihan lahu yana watsar ya jefar masa da addu'ar tasa idan ya yi sai kada ka taɓa wannan tsammani wala annahu ya alaihi khitabu kada kuma ka taɓa tsammani wani zance yana ɓuya wa Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki wani a zalunce shi ya ce Allah ya isa ko ya ce Allah ka saka min ka taɓa tsammani wannan zancen Allah maɗaukakin sarki bai ji shi ba babu wannan ya ce faƙad saha haƙiƙa ya inganta an Allah ƙala haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izzati da izzata la'ansural mazlumi lallai zan taimaki wanda aka zalunta wa huwa mufabul yana mai abin bawa lada yana mai abin sakawa da lada shi wanda aka zalunta din in yayi hakuri faman lam yusaddiq zal hadisi fa innahu bale ce duk wanda ya ki gaskata bai gaskata wannan zancen da aka yi ba na Allah yana karbar addu'ar wanda aka zalunta to lallai hakika shi jahulun ko dai jahili ne wa illa in ko ba jahili bane aqaluhu fa musabun to lalle hankalinsa ya samu tabuwa yana da matsala yana da matsala akan sa kenan malai ce faslun fasali wa min a'zami dhulmi daga cikin mafi girman zalunci al-mumatalatu bi haqqin alayhi ma qudratihi ala al-wafa'i al-mumatala in uwa shine taurin bashi taurin bashi mutum ya baka bashi kana da ikon biya ka kibiyansa wannan shine almumatsalatu malai ce to daga cikin abin da ke amsa sunan zalunci wanda ya wannan azzalimi ne shi ma ba sai ya ja karɓi kuɗin ya cinye yana shi ba a'a taurin bashi mutum ya baka bashinsa ya baka kuɗinsa yana buƙatarsa amma ya baka don ya taimaka maka kuma kun yi ajali da shi akan lokaci kaza za a kawo masa kuɗinsa lokacin yayi ka hana shi aka ƙara sa sabon ajali ka ƙara hana shi to wannan zalunci ne shine al-mumatsalatu bi haqqin alaihi da haƙƙin da ke kansa ma'a qudratihi amma da sharadi shine tare da ikon da yake da shi wajen bayarwa yana da ikon bayarwa zai iya biya me ya hana shi bayarwa kawai shine zalunci ne ma'a qudratihi ala al-wafa yana da ikon da zai iya biya lima sabata fi sahihaini ma yace saboda abin da ya tabbata a cikin صحيحين بخاري ده مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة مزان الله إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريش يتي مطل الغلي ظلم مطل الغلي ظلم تورم باش موداتي annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan zalunci ne mutumin da yake da wadata abinda ake nufi da mawadaci algani a nan wajen ba mai kuɗi ba a'a wanda yake da wadatar biyan bashin ko da naira ɗari biyar mutum ya karɓa a wajenka yana da ikon da zai baka ɗari biyar ɗinka sai ya hana ka ya zama azali shi ne alghani anan wanda yake da iko da zai iya biya sai ya hana wannan hadisi yan uwa hadisi ne ingantacce imam bukhari ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce layil wajidi zulmun jan bashi shine layil wajidi jansa a ƙiba da shi a lokacin da ya kamata alwajid ga wanda yake da iko ya samu damar da zai biya zulmun wannan zalunci ne ya hillu irbahu wa uqubatahu wanda wannan abin da zai yana halatta mutuncinsa ya kuma halatta yi masa uquba sai mala gaba sai ay yahillu shikayatahu wa habsihi yana halatta mutum ya ɗauke shi ya kai shi wajen alƙali shi ne shakaya ɗin ashakawa daga ashakawa ne shi ne kai kuka ya halatta ka ɗauki mutumin da ya hana ka bashinka ka je kai shi wajen alƙali in ba za ka iya haƙuri ba in za ka haƙuri kuma shi ne abin da ya fi wa habsi kuma ya halatta alƙali ya ɗaure shi kaga halatta mutunci shi ne a kai shi wajen alƙali a masa terere a tashi mutum a gama alƙali da mutane kowa yana kallonsa a ce ya ci bashi ya hana mai bin sa bashin ya zo gidansa ya sallama da shi ya ci masa mutunci duk shi ya lata mutuncinsa shi ya lata mutuncinsa shi sai Allah madaukakin sarki ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima illa man zulima sai wanda aka zalunta Allah baya son bayyana mummunan zance sai wanda aka zalunta idan mutum ya zalunci mutum ya tunzura shi zai iya faɗan magana ma da bai sani ba a lokacin wannan hadisi yan uwa Hassan ne Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Nasa'i da Imam Abu Dawuda da Imam Ibn Majah Allah madaukakin sarki musu rahama gaba daya Allah ya ce fasulun fasali wa min adh-dhulmi ay yadhlima al-mar ay yadhlim ay yudhlama al-mar'atu haqqaha mala yace daga cikin zalunci shine a zalunci mace haƙƙinta yanzu mala yana kulla babi babi ne yana fito mana da wasu babobi daga cikin zalunci abubuwan da suke shiga ƙarƙashin zalunci yace daga cikin abin da ake kira zalunci shine a zalunci mace haƙƙinta a hana ta me yake nufi da haƙƙi ce min sadaqiha daga sadakinta a hana ta sadakinta wa nafaqatiha da kuma ciyarwarta in aka ce sadaq shine almaharu abinda ake ba mace lokacin da ake kulla aure shine almaharu Allah subhanahu wataala ya ce wa atu nisaa sadaqatihinna nihla ku bawa mataye sadakin su a cikin dadin rai to shi shari'a ta da a yi aure a ambaci sadaki a ce wane ya auri wance ya ba ta sadaki naira kaza babu laifi shari'a ta yadda a yi aure ba ambaci sadaki ba amma akwai abin da ake cewa sadaqul misli mace irinta mai kima irinta mai daraja irin tata sai a kimanta bayan daura auren abata wannan babu laifi akwai auren da ake yi shi kuma za a yi shi ne akan bashi shi mijin ya yadda yana son ta zai aure ta bashi da kuɗi sai ya ce mata na aure ki akan sadaki naira dubu ɗari amma sadakin sanan da wata biyu zan baki shari'a ta yadda sai a ɗaura aure a haka idan aka ɗaura aure ba za a ce ba zai tare da ita ba sai ya biya bashin nan ba haka bane a yanzu idan aka ɗaura auren za a bashi matar sai zai tare da kayansa amma wannan bashin yana ina yana kansa to idan yayi taurin bashi ya hana ta saboda ya ga yanzu ya aure ta ta dawo karkashin sa ko ya samu abin da yake bukata ya tare da ita sai ya ga bari hana ta to wannan babban zalunci ne babban zalunci ne wannan haka na aka ce nafaka ta kunshi duk abin da ya shafi ɗawainiya ta yau da kullum ciyarwa ba wai ci da abinci bane kaɗai nafaka a sama mace gidan gidan da za ta zo na nafaka ne a mata tifafi nafaka ne a bata abinci nafaka ne a bata magani idan mata da lafiya nafaka ne duk abin da ka sani wajibi ne akan namiji wa matarsa wannan shi ake kira nafaka nafaka shine Allah madaukakin sarki ce liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi kowanne ma'abocin yalwa ya ciyar gwargwadon yalwarsa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda ko Allah ya takure arzikin sa yi shi gashi nan dai babu ba za a ce babu can ba ba za a ce kuma akwai da yawa ba to ya ciyar gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya bashi dama wannan dole ne yan uwa wajibi ne Allah madaukakin sarki ya raba ya ɗora wa namiji a kai dole ne sai ya yi daga lokacin da mutum ya gaza ɗaya daga cikin abubuwan da na ambata yan uwa ya kasa ba matarsa abinci ko ya kasa samun mata gurin zama ko ya kasa mata tufafin da za ta sa ko ya kasa kai ta asibiti ba ta da lafiya to duk waɗannan abubuwan ko ya kasa biya mata bukata duk waɗannan abubuwa malamai suka ce shari'a za ta iya amfani da ƙarfinta ta raba auren duk ɗaya daga cikin waɗanda kowanne larura ce ta aure dole ne sai da shi idan miji ya kasa ita matar za a tambaye ta za ki haƙuri ki zauna haka kin yarda za ki ci gaba da zama da shi amma ba shi da halin ci da ke kin yarda ta ce a'a ban yarda ba mai girma alƙali alƙali zai ce to shi kenan kai ya ake ciki ba da halin ci da ita shi kenan kawai sai a raba auren shari'a ta ba da wannan dama haka na idan ciyarwa ne a idan tufatarwa ne ya kasa haka idan wajen duka dole ne sai an yi su to a kaddara irin zaman da ake yi yanzu irin rayuwar da muke a kasar hausa za ka samu da yawa daga cikin mazaje wasu ba sa iya sauke nauyin da yake kansu da yawa sai ka ga mutum ne magidanci ya tara 'ya'ya amma wallahi bai san cinsu ba bai san cinsu ba yaransa takwas yaransa bakwai yaransa goma matansa biyu kowace mace idan an tashi da safe ita san yadda za ta nemo abincin da za ta ci wallahi a gidanta ita za ta san yadda za a yi ta kukuta ta ci da yaranta idan ba ta ci ba idan ba ta samu ba to sai dai sakura ita da yayanta kuma shi yana nan a raye zai fita kuma da daddare zai shigo gidan a matsayinsa na mai gida idan ma sun yi sai rage su zuba masa ya ci suna nan da yawa wallahi irinsu shi fa bai kawo ba amma jira yake a dafo a kawo masa saboda ƙarfin hali barawo da sallama suna nan da yawa irinsu wata mace ta ce ita wallahi rabon da mijinta mata ɗinki ta fi shekara ashirin rabon da mijinta mata ɗinki ya so a tamfa ya ba ta ya ce wance ki je ki ɗinka ta ce wallahi ta fi shekara ashirin kuma mijinta ne har yanzu wa yake magana daman game da ɗaukan mace a kai ta asibiti a wanda sai ta mutu wallahi wata ta ce wallahi ita abin da ke mata take ci ba ma a kai ta asibitin ma sannu ba za a ce mata ba in ta ba rashin lafiya sai ta jan haushi wajen ta ballo ruwa kenan za ta samu abin ba fai yake ba amma sai ta ce wallahi sannu ba zai ce mata ba sannu saboda Allah wani irin zamani wannan ko karya ko karya ce ka zo ka ajiye kake kula da ita in ba ta lafiya aka zo ka dan duba ta ka ji tausayi a matsayin a matsayin ran da ke jikinta ballantana mutum ballantana mutum mutum ma kuma mace macen da take rufa maka asiri irin rufin asirin da babu wanda ya isa maka shi in ba ita ba saboda ka gaskiya daga cikin manya-manyan zalunci da namiji zai yi shine tozarta wanda Allah maɗaukakin sarki ya danka masa a matsayin amana ya ciyar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kafa bil mar'i isman ayu bayyi amay yaqut ya ishi mutum girman laifi a ga mutum a matsayin katon mai laifi ko ba shi da wani laifin sai wannan ya ishe shi kadai annabi ya ce tozartar da wanda yake ciyarwa sun ya kasa ɗaukan nauyinsu idan baka da hali wannan wani abu ne na daban Allah madaukakin sarki baya dora maka abin da baka iya shi amma da hali a hana wannan zalunci ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye mala yace wa kiswatuha da tufafinta wa huwa dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam mala yace wannan fa ya shiga cikin fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace layyil wajidi zulmun jan bashi taurin bashi hana bashi na wanda yake da shi zai iya bayarwa ya hana zulmun wannan zalunci ne annabi ya ce za ka ɗauki wannan nassin ka sa ga mutumin da baya iya baya iya ci da iyalinsa saboda zalunci yana da shi ya hana su ya hillu irbahu wa uqubatuhu yana halatta macincinsa da kuma yi masa uquba ma'ana za ta iya kai shi wajen alƙali a tilasta yayi idan ya ki kuma a raba auren وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga sahabi abdullahi dan masud Allah ƙara masa yarda yace yu'khadhu bi yadi al-'abdi aw al-amati yawm al-qiyamati za a rike hannun bawa ko baiwa ranar tashin alkiyama fa yunada bihi ala ru'usil khalaiq sai a yi kira da shi a cikin halittu gaba ɗaya shine ru'usul khalaiq cikin halittu gaba ɗaya sai a ce haza fulanun ibnu fulanun a gaya wa duniya kowa ta bi a ce wane shi ne wane ɗan wane man kana lahu alaihi haƙƙun wanda duk yake da haƙƙi a kansa yana bin sa wani haƙƙi falyati ila haqqihi ya to zuwa ga haƙƙinsa ga ranar karɓa haƙƙi ta zo kai Allah kiyaye a ce a cikin mutanen duniya gaba ɗaya ayye kuwa a ce duk wanda yake bin ka wani abu ko menene ya zo ga kai za an tsaye da kai ya zo za a biya shi ƙala abdullahi dan musu Allah ƙara masa yarda ya ce tafrahul mar'atu sai mace ta yi murna ta yi farin ciki me yasa iya kuna laha haqqun ala abiha wa ukh wa akhiha aw zawjiha thumma qara'a idan ya kasance akwai haƙƙi da yake nata akan mahaifinta ko haƙƙi nata da yake akan ɗan uwanta ko haƙƙi nata da yake akan mijinta sun zalunce ta sai ta murna ga ranar da Allah maɗaukakin sarki zai fitar mata da haƙƙin nan ya zo mahaifinta ya zalunce ta yayanta ko ɗan uwanta ya zalunce ta mijinta ya zalunce ta duk waɗannan kun ga ƴan uwanta ne na jiki na jini na jiki banda mijinta shi kuma idan abin da ya fi ‘yan uwantaka ta jini ma ya fi sai mala abdullahi dan mas'ud da ya zo nan wajen sai karanta wannan ayat sai ce fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul mu'minun ya ce fa idza nufiha fi suri idan aka busa kaho wannan rana da duk muke jira na tashin alkiyama fala asaba babu wata nasaba bainahum tsakanin mutane da za ta yi aiki yau idin a wannan rana wala ya ta sa'aluna babu kuma wanda za a tambaya wani abu ma'ana duk wata nasaba da ka sani ta maka amfani a duniya shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallahi duk wanda nasabarsa ta mai da shi baya duk wanda aikin sa ya mai da shi baya nasabarsa ba ta iya sadar da shi zuwa ga abin da ya rasa ba man batta'a bihi amaluhu lam yasil bihi nasabu duk wanda na aikinsa ya mai da shi baya bai yi aikin da ya jawo shi gaba gaba ba wallahi babu wata nasaba ranar tashin alkiyama tsantsar nasaba kawai da za ta masa amfani babu dan a lokacin ɗanka da ka haifa a lokacin kake tsammani zai maka amfani shi zai nemi haƙƙinsa a kanka kuma rana in ka zalunce shi kaga akwai matsala eh akwai matsala shi sa iyaye ƴaƴanmu maza da mata ko da ƴaƴanmu ne mu musu adalci kwarai da gaske mu musu adalci ba bayin mu bane ba fa ba bayin mu bane dan man haife su wallahi ba bane suna da haƙƙi akan mu yadda muke da haƙƙi akan su su mana biyayya mu sa su su yi su yi kaza wallahi ƴan uwa suna da haƙƙi akan mu suna da haƙƙi akan mu akwai yaran da in suka zo suna baka labari akan iyayensu sai kai musu kuka babu wani abu na na ubantaka da, da mahaifi yawa yawa ɗansa kwata-kwata bai san komai nasa ba bai kula da rayuwarsa bai kula da komai ba wannan shi yake sama da sai ga yaro idan ya girma ta wata hanyar ta daban ya samu wani matsayi sai kaga ya yi watsi da babansa dan Allah nawa aka irin wannan nawa aka yara nawa ne za ga sun girma sun zama wasu sai ka rasa ma waye babansu babansa yana gefe ba sa kula shi kaga sun je sun samu wasu a waje suna ta kyautata musu su sai musu kaza amma ga baban sun ki masa in ka je kai musu nasiha sai su ce ai ba za ka fahimta bane sai ai babanka ne ko menene shi yana da wani kulli a cikin zuciyarsa game da baban nasa sai ai duk abin da ba kuma haka ne duk abin da baban mutum ya masa ya yi haƙuri shi ya ba ya ba shi haƙinsa galibi mu abin da ba ma iyawa kenan da yadda lamarin shari'a take shine kai yi kokari kowa ka ba shi haƙinsa kowa mahaifinka ɗanka matarka shugabanka maƙocinka abokin zamanka kowa kalli shari'a mai ta ce a bashi na haƙi ɗauki haƙinsa ka bashi ko da ko waɗannan duka babu wanda yake ba su kai naka haƙin ɗauki nasa ka bashi wannan shine ƙa'idar ta shari'a ƴan uwa haka manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana game da shugabanni yace za a samu su shugabanni azzalimai da za su zo ƙarshen da za su zo daga a bayana inji manzon Allah ya ce za su fifita kansu a kanku za su ɗauki abin da ba nasu ba su fifita kansu da ku annabi ya ce za su dake ku za su yi kaza za su yi kaza duk annabi ya gaya mana annabi ya ce za su nemi shari'a da ba irin shari'a ta ba annabi ya ce kada ku yi musu bore kada ku zage su kada ku yi musu kaza annabi ya ce ko da sun dake ku ko da sun karɓi dukiyarku wallahi haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ka je ka duba duk wani littafi na aqida suna kawo waɗannan hadisai sai sabai suka ce ya rasulullah me zami kin annabi ya ce ku ba su haƙƙin su shine inda nake so ne ku ba su haƙƙin su ku nemi naku haƙƙin a wajen Allah madaukakin sarki wannan shine abin da shari'a ta dora mu akai ko yayi dadi ko bai dadi ba ko yayi maka ko bai maka ba shine shine abin da shari'a ta dora mu akai to a cikin zamantakewa ta mu'amala abin da ya kamata ka ɗauka kenan mahaifinka ka bashi haƙƙinsa mahaifiyarka ka bata haƙƙinta ɗanka ka bashi abokin zamanka kowa daidai gwargwadon abin da za ka iya yi kai ya baka naka oho shi can ya je ba kai Allah zai tambaya shi ba in ka sauke naka shi kenan lokacin da za a zo ana ta wannan abin ranar ta alƙiyama sai ka samu mafita ka fita Allah ya ba mu ikon gyarawa za a kira a ce ya zo abdullahi da masu ce fala an saba bai yamma izi wala ya ta sa'aluna ƙala ya ce fayaghfirullahu min haqqihi ma ma shada sai Allah madaukakin sarki ya yafe haƙƙinsa shi nasa cikin abin da yake ya tsananta cikin abin da yake ya rinjaye shi wannan mai laifin haƙƙin Allah nasa shi Allah madaukakin sarki ya yafe shi ce shi ya yafa nasa amma wala ya gafiru min hukukin nasi shay'an Allah ba zai yafi haƙin wani komai ba duk haƙin da yake ba na Allah bane tsakaninka da wani ne to wannan Allah madaukakin sarki baya shiga ciki kai da shi ne sai ka biya shi Allah ba zai yafi ba fa yunsabu al-abdu lin-nas sai a tsaye da bawa ga mutane kowa ya rinka zuwa yana karɓa haƙinsa sun mai Allah ta'ala li ashabil huquqi sai Allah maɗaukakin sarki ce da ma'abota haƙoƙi e tu ilayya huquqakum ku zo ku karɓi haƙoƙinku a wajensa qala fa yaqulu Allah ta'ala lil mala'ikati sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da mala'ikunsa khudhu min a'malihi salihah ku rinka dauka daga ayyukansa na gargari fa atu kulli dhi haqqin haqqahu bi qadri talabatihi ku rinka ba kowanne ma'abucin haƙƙinsa gwargwadon abin da ya bukata gwargwadon abin da ya ci masa na haƙƙi fa in kana waliyan lillahi idan shi wanda aka tsayar din ya kasance waliyi ne na Allah maɗaukakin sarki ma'ana yana da wasu ayyuka da Allah ya yarda da su da shi wa fadlin wa fadala lahu Allah maɗaukakin sarki ya masa falala kuma misqala zarratin sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya gwargwadon ƙwayar zarra ba'afa Allah ta'ala Allah ya ninninka ta ninkin baninki hatta yudkhilahu aljannata biha Allah ya sanya shi aljanna da wannan gwargwadon ƙwayar zarra na, na aikin nasa bayan duk an kwashi abin da aka kwasa sai Allah ya sarki ya ninninka masa daidai da ƙwayar zarra na aikin sa na alkhairi ya zama ninkin baninki ya yawa Allah madaukakin sarki ya sashi aljanna sakamakon wannan wa in kana abdan shaqiyan amma in ya kasance bawa ne marashin arziki Allah ya rubuta masa shaqawa walam yafri lahu shay'un Allah bai masa wata falala ba ko kuma walam yafri lahu shay'un babu abinda yafdala lahu shay'un babu abinda ya saura daga cikin ayyukansa fataqulu al mala'ikatu sai mala'iku su ce rabbana faniyat hasanatuhu ya ubangiji dukkanin aikin alkhairin sa ya kare wa baqiya talibuhu kuma ga waɗanda suke neman haƙƙinsa sun yi saura da yawa ba a biya su ba فيقول الله سي الله سبحانه وتعالى يتي خذوا من سيئاتهم كدوكا daga laifuffukan su fa adifuha ila sayiati ku jingina da nasa shi laifin da yake da shi shi ma summa sakkalahu sakkan ila nar sannan sai a tunkuda shi tunkudawa zuwa ga wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu zamu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu tashi daidai wai ayu da zalika ma taqaddama min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ba mu ikon gyara kurakuranmu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon zuwa gare shi babu laifin kowa akan mu subhanaka allahumma wa bihamdik subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah